ka ce fani ne haka za ka ga mutane dukce dukce ummi ummi ne kawai guri ɗaya ka ga mutum kamar goma sun fata wurin sun fito ka annam jaradun muntashir ka kan iya mutanen da aka binne nan tun da aka kafa duniya mutuwa ake yi ana ta binnewa wani garin gaba ɗaya ƙila kufayi nawa aka yi daga kafa duniya shekara biliyon nawa aka yi kake ji a duniyan nan an tashi fita kowa inda aka binne shi wurin zai fito haka za ka ga ana fitowa in ji Qur'ani wani wuri Ubangiji ya ce kalfarashin mafsus kalfarashin mafsus kowa wani in an fito wani gabar wani bai san ma ina bai ba a gigice za bi a yabnu adam lil hisabi lokacin da aka kira dan adam don a zo a yi hisabi hisabin nan fa malam fa ka roki Allah kawai ya sa kar a yi wa shi domin da zaran an zo an ce za a auna kayanka to ta modibba jihari ne kaya ya bashi da zarar an zo za kaga an fara da za a auna to aiki ya baci kawai domin sai nuna rasulullah sallallahu yana faɗi yana cewa man husiba aziba duk wanda aka yi wa hisabi to sai an mar azaba da wuta da zarar an ma hisabi to kaya baci kawai Aisha ta ce ya rasulullah ya to ina maganar ayan da Allah yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kai ka kawo kai ka ka zo mana da ayin wannan aya Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda duk ya karbi littafin saranin dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan da shine da sannu za a yi wa hisabi hisabi mai sauki kashi Qur'ani ya nuna za a yi hisabi kuma ya fulla kace duk wanda aka yi wa hisabi za a azabta shi sannan kuma wancan din an ce wanda aka ba littafin tsakanin dama mai tafiya aljanna kenan za a littafi mai sauki wa yanqalibu ila ahli masruran ya koma yana murna cikin iyalansa ne annabi yace a a zaka azaka ardun wannan bijirarwa ne bijirarwa ake magana a can ba hisabi gwari gwari ba wancan da Allah yake bada labari za a zo da aikin ne haka a da shi kawai sai ce ta wuce ba wai za a zo pieces pieces za a yi da aikin kowanne sai an duba petal petal in ji fulani ina annabi yake ba wannan Allah yake nufi ba in wannan za a yi ta ce man husi ba usi ba duk wanda aka yi irin wannan hisabi sai ya shiga ya shiga jahannama ba mai hayewa tun da aka aize ka aikin da kake yi malam mugu mugun aikin da kake an ce kowanne Allah ya ki kallon gefe ya ce sai ya duba shi kyawawan nawa ake yi tsakani da Allah nawa ake yi kyawawan ka zan faɗan adam lokutan kala uku ne akwai da taɓa wata tunani ɗaya lokacin zaka tarar yana yin mai kyau ɗaya lokacin yana mummuna akwai lokacin zaman banza kuma shi kansa ya san ba mai kyau yake ba ba mummuna ba banza kawai haka kawai ka ga mutum ya zauna yana shiru kamar an daure tinkiya baya kawai baya mai kyau baya mummuna yadda ka san daure tinkiya akwai lokacin da dan adam yake yaza in ka ce mar me kake shi kansa bai san me yake ba to nawa ake rubuta ma wannan lokacin asara kenan shi yasa za ka ga wani koyaushe tarbi a hannu ana tukawa ana tukawa ana tukawa kar a yi zaman banza ne shi yasa wasu masu wayo tafiya ma in mutum yana yi subhanallah subhanallah in gangare ne in tudu ne Allahu akbar Allahu akbar wai kar a bar wani lokaci har a tafiya ya tafi a banza ya shiga cikin lokutan helele wa alfa kulla salihatin ataha mudha'afata thawabi ala thawabi wa alfa wa alfa zai tadda kulla salihatin duk wata kyakkyawar aiki da yayi a taha da ya zake mata ai fa'alaha ya aikata ta a duniya to zai tadda ta alfa ai wajen ne an gane wa alfa kulla salihatin zai tadda duk wata kyakkyawar aiki ataha da ya zakewa mudha'afata thawabi ala thawabi in kyakkyawan aiki ne to a lahira in ya je ya same shi ninki lada kan lada an nindin kashi lada kan lada mudha'afata thawabi ala thawabi ta yaya kenan sai mu dubi alqur'ani shi ya bamu labari mu dawo baya tara akwai shi alqur'ani ko babu tara ga sunan yanzu haka wanda suka zo min akai wata kiyara wa tarayhum yanzuruna ilayka wa hum la yusirun tarahu wa tara al-mujrimina ka sunan alqur'ani tara al-aba mai al-aba jam'u udwin jam'i ne na gaba kwaya da udwu gaba a aba gabobi ko tantaku daga nutuku ne na baka yantaku magana al-ma'asi jam'i ne na ma'asiya sabon Allah ko idza du'iya ibn adam lil hisab hisab hisab lissafi ba malam ba haushe ko lissafi hisabi lissafi hisabi fi din kawai aka aka aka bi din aka cire ya kawo fi shi din lissafi ne an zo din ba lissafin ayyukan da kai bane mummuna da kyawawa a jiki shine hisabin ne wa alfa yawmul hisab shi ma yana nan a qur'ani ko babu inna la sari'ul hisab Allah ba wanda ya kai shi gaggawar lissafi in ba saurin lissafi irin na Allah ba tunda aka fara aihuwa ba a duniya ba da annabi Adam ya fara aihuwa har na ƙarshen aihuwa a duniya za a yi musu hisabi ne daga misalin gurgudun fitowar rana zuwa ƙarfe sha biyu rana an gama kowa duk aikin da an gama komai in ji manzon Allah da kabiri nisfin nahari haka yake gurgudun rabin wato sha biyu rana an gama hisabi kowa ya gane inda ya nufa sai dai kawai ka gana ta abun wato yadda za a gan shi fa ba kyau malam wannan a ware shi a ce ko ku kora shi mala'iku su kora wannan kuma a raka shi wannan a kora wannan a raka kai ma ka sani wanda za a raka kan ana taka shi ana taka mar baya wannan kuma a kora shi wana shi wana shiru yawmal qiyamati ala wujuhi ummiyan wa bukman wa summa ma awayhum jahannam kullama qabadnahu sa'ira da fiska ana takawa wanda ya saba takawa da kafa kuma takawa da fiska abu ya ɓaci mutanen kirki kuma yau mana shirin mutaƙina ila rahmani wafdan wafdan kan dabbobin hawa na layyansu za su hau ana taka musu baya in an zo mala'ikun ma sai suna ja da baya baya saboda girma masu salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma wabbadar salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidun salamun alaikum haka gaisuwa daga Allah gaisuwa daga mala'iku gaisuwa da junansu Allah ya samu na ciki wa alfa kulle salihatin za su tagga dukkan kyakkyawan aiki da suka aikata alfa ya zo qur'ani ko bai zo ba yau karatun ba wai mun gama za mu dawo ba gaba ɗaya mu tafi da shi kawai gafat inon ya zo a qur'ani alfa ba alfa na na yarbawa nan ba fa sunan nan ba ya zo a qur'ani akwai wanda ya lalubo ya suna to na lalubo duka gashi nan a cikin surat Yusuf wa alfa ya sayi da halar albab to shi ne wannan din su biyu ne shi yasa aka ce wa alfa ya in ɗaya ne wa alfa in masu yawa ne wa alfau suka samu in su biyu ne wa alfa ya su biyu suka samu ko to nan kuma wa alfa ya samu wa alfa kulla salihatin zai tadda dukkan wani aiki kyakkyawa a ta'a da ya zake wa a duniya karka dauka in ka aikata aiki Allah zai manta shi yasa ma abin dariya ne wanda zai yake yin riya wai za ka yi aiki mai kyau ne za ka bada sadaka wai amma wai sai ba za ka taɓa yadda ka bayar ba sai mutane suna gani Allah ya ce oho kana kafa min shaida ne saboda ka kama ni da hujja a lahira wani ma ya gani wani ma ya gani ban isa in hana ka ladan ba ha to in ba shi ba me kake sai ni wani ya gani in za ka bada sadaka ma bara a ka duba jama'a suna nan da yawa kan za su yabe ka su ce ka wani na akwai imani Ha? ba akwai ba da sadaka ɗari biyar fa bayar to wani nan kan bayi da aljanna bayi da wuta a cikin sallanka babu rabbana wane sai dai Allahu to mai ruwanka da shi me zai ma me zai hana ka bayar dan Allah kawai kullu salihatin salihatin ata duk wani aiki kyakkyawa da zakewa mana aikata to alfa zai taddata kuma mu za a fata sawabi ala sawabi abin niddin kawan lada kan lada kamar yadda Allah ce na farko in ka bayar ya dau alkawarin in dai ka ba da daya man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsalha cikin suratul an'am ko duk wanda ya zo da kyakkyawa ɗaya za a ba in bai samu promotion ba kenan to za ana ba shi lada goma ne in kun tuna na taɓa yin karatu akan wannan a tafsiri mutane ne a nan masallaci yanzu hakan nan mudin nan da kake gani gaba ɗayan mun nan sai wani ya zo neman sadaka dukan mu sai mu dau naira goma goma mu bayar kaf ba wanda ya bada sama da goma to kar ka ɗauka in Allah ya tashi dukan mu zai ba mu lada daidai ne wallahi ba zai zama ba ba haka Allah yake ba ba taɓa haka ba ba haka yake ba ya faɗa man ja da nazari falau ashiru amsaliha wanda ya bada kyakkyawa ɗaya za a bashi kwatankwacin sa goma amma a matsayin wanda bai samu promotion a halaran Allah ba ne a cikin mutum akwai wanda ya samu promotion a halaran Allah gaban farko to za a daina bashi goma goma in yayi daya dari bakwai in ji qur'ani masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin nabatat saba sanabil ko fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu yudha'ifu mudha'afata thawabi ala thawabi kana ko wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ce misalin mai bayarwa din saboda Allah misalin zinin su kuna malam fi sabilillah kamar zali abadin daga goma kenan promoting nashi ya samu stage na farko Allah ce ai misalin ladansa shi in ya bayar kamar zali abadin kamar kwaya ɗaya ne na hatsi sai ka zo ka tori ƙasa ka binne shi bayan ka binne shi an bata saba sanabil sai ya tsiro da ya tsiro sai ya kai zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane zangarniya ɗaya sai ta yi ya'ya ɗari ɗari sau bakwai nawa nawa ɗari bakwai to ga wannan shi ya bada ɗaya ɗari bakwai ake bashi sai ka bada naira ɗaya ya bada naira ɗaya kai in baka samu promotion ba baka gyaru a wurin Allah halara kai ayyuka da za a ɗaga ka a baka promotion ba sai a baka goma a baki ɗari bakwai ba yadda ka iya kuma wai ana kai kokari ka kai wancan matsayi daga nan sai muka ji ubangiji a sai sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina la ya'malu bi amalin kaduma annabi ce innal mu'mina ka sai mu'min in ya kai bayan makami na farko na kowa da kowa in kai daya baka goma ya haura na 700 in yayi kyau ya masa kyau ya samu ɗaguwa promotion na biyu kenan ya ce innal mu'mina lalle mu'mini la ya'malu bi amalin zai aikata aiki ɗaya ka dubi maganar nan zai aiki ɗaya fa yu'ta biha sai a bashi da aiki kwaya ɗayan nan alfai alfi hasana lada miliyan biyu alfu dubu in ka ce alfu alfu miliyan ɗaya in ka ce alfai alf miliyon biyu kenan annabi yace da aiki ɗayan nan sai a koma bashi nawa lada miliyon biyu instead of ɗari bakwai ɗin ma daga ɗari bakwai dama in an promoting in ka halaran Allah miliyon biyu za ka koma ɗauka kawai salarin ka a kwaya ɗaya duka malam to akwai gaba da nan ma Abu Huraira da ya riwayaci hadisin nan da yake cikin Muslim yake cewa falamma qala ha sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya faɗi wannan hadisin kala qawluhu ta'ala sai karanta faɗin Allah madaukakin sarki inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan ko wa in taku hasanatun duka ya halatta a kira'o'i a karanta akwai kiran da take cewa ko take karantawa wa in taku hasanatun akwai wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti kull wa yuti wa yuti min ladunhu ajran azima sai annabi ya karanta wannan aya inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunta ko kaman kwayan zarra in ka aikata aiki sai ya biya wa in ta kwasa na kan ko hasanatu in ka aikata kyakkyawa kwaya daya yudha'ifha Allah sai ninnin kata yuti min ladunkum ajran azima kai yana ma ba da lada daga gurinsa mai girman gaske malam kaga daga nan miliyan biyu nan kai daya to ana wuce nan ma to in ka iso miliyan biyu nan ne ka iso inda ake nema to nan kafin ka wuce na ƙarshe akwai na ƙarshe a promotion to bara a barka haka ba sai an haɗa ka da abubuwa iri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' ai ta jarrabanka da abubuwa iri-iri da ba rayuwar gaba ɗaya Allah ya halice mu ne don ya jarrabe mu tabaraka allazi yadi mulku wa huwa ala kulli shay'in allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwa al-azizul ghafur don ya jarrabe mu ya kawo mu har ba yake cewa wala nabluwannakum ina rantsuwa da zaki na wallahi sai na ta jarraban ku hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum sai na gane waye mai kokari a addini a cikin ku waye kuma zai haƙuri in na jarrabe shi in an yi jarraba an yi jarraba sai ka ji Allah yana cewa wa bashir sabirin ya rasulullah kai albishir wa masu yin haƙuri in na jarrabe su nan alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in na daura musu musiba na jarraba sukan ce daga ina muka fito daga Allah ina za mu koma wurin Allah to sai a yi ta shehu Ibrahim din idza kanat al aqdaru min malikin mulki fasiyani indi ma yasur wa ma yuki inda dukan kaddara ta jarraba daga Allah mamallakin mulki take zuwa shehu yace to mai sani dariya da mai sani kuka duka sai ne aure na duk su so kawai to da ka kai wannan guri a irin ka ne zaka ji Allah yana cewa ni'mal abd kai madalla madalla da wannan bawa dawa na jarrabe shi na jarrabe shi na kai shi rana na kai shi daidai na kai shi imama na ga daidai duk daya a wurinsa ni'mal abdu innahu awwabu kai wannan bawa kan mai yawan komawa gare ni ko ina na nuna masa yana absolute karba yake to in in aka jarrabe shi ta ko ta ina ya karba sai ka ji Allah yana cewa inna ma yuwaffa sabirina ajrahum bighairi hisabi to da ka ci zabe ka ci bajin haƙurin nan ko ina kaci sai ce to daga yau ladan ka an daina lissafi ba magana miliyan biyu a jarahum ladan su bai kai lissafi ba lissafi da kayi daya tultulawa za a rika yanda ka san a buɗe fana fayar kawai ruwa ya ta sha ya ta zuba haka kawai da kayi daya ba lissafi turawa kawai za a rika Allah ya mu samu wannan matsayi an zo kawai laifi kuma ba ba ta canja zani ba in kai ɗaya kawai shi kam kowane matsayi ka in kai ɗaya ne abba malak abba malak kai yanzu kan ga wallahi wuta ai kai asara wallahi ka ji kunya wallahi wutar da take kulle in ji qur'ani a kulle take ba an sa fence an kulle ta aljanna kuma tana bude wallahi ya tu ila dari salam ko da yin da amana bul kawai kai ne kawai zaka shiga wannan kuma an yi tensin nata shi yasa zaka duk ayoyin maganan aikin sabo na shiga wuta duka sai kai Allah ka ku tilka hududullahi wala ta'tatuha kar ku tsallake ta dumbi uiddat lil kafirina an tanade ta ne an tensin nata ga kajirai in ka ga musulmi a wurin haurawa ya saka tanga da ƙarfi sai ya kai kansa Mola mu shehi shattaka ya ce ai kullum in ka ga an sa tarko scope scope na wanda ya sa tarko nan wallahi ba ba ba, ba dan akuya bane ah burbu yake sawa ko gafiya ko bera amma in ya kafa tarkon nan da nufin bera da niyyar ɗaya da burgu fa ba zai hana ƴar akuya da tsalle tsallen ta ita ta taka tarkon da ce bai kanta ba ai ba shi a taka kafa ba zai tafke sai ya dauka ya dauka gurgun ne ba ruwan shi haka jahannama za ta tafke musulmi in ya aikin kafirai ba ruwanta walfa kullu salihatin ataha zai tadda dukkan kyakkyawan aiki da ya aikata ya zakewa mudafata thawabi ala thawabi bisa ninkawan lada kan lada to wannan shine ma'anansa wannan shafin da muka yi to an gama da na lada kam wa ma'asiyatan wa amaman wa jurman wa sayyi'atan jaraha fil kitab to malan kaji nau'in sunaken laifuka da larabci wa ma'asiyatan wa amaman wa jurman wa sayyi'atan ataha fil kitab wa ma'asiyatan haka nan kuma sako ba mun ce in yake kyakkyawa kan kullu salihatin ko ataha mudafatu sawiyar ta to ma fiya haka nan kuma fa sabon Allah ma'afiya shine sabon Allah me me ma'afiya da da turanci dan boko da sauri sauri ma'afiya sabo dukkan su ne kun ga sunan su ma'afiya a sam ismu kenan jurm jarima kenan sayyi'a sayyi'at ko janaha fil kitab ne ma'asiya sabo sabon Allah ne ne da turanci ha ni fa inda na san zan mutu anan kaf na san kun fi ni boko dukkan kunna ko yana tambayan ko abinda fannin ku ne kuma kuna to disobedience shine ainihin hakikanin fassarar ma'asiya disobedience wa azaban jam'i ne wannan plural ne shine ismu ismu ismu na sababil ismu wa azaban to an ce wannan sabo ismu kuma ba shi kuma ne laifi afam laifuka ma'afiya sabo afam laifuka ɗayansa ismu kuma laifi to me shi kuma da turanci laifi mun ji ma'afiyatu disobedience to ismu ba ismu laifi kyau da ya sin shi ne sin sin ko kuma offense offense ko kuma fault duk da ma fault shi yana daukan kaba'u kuskure amma akan akan fassara wannan ma da da fault fault f a u l t amma ya fi daukan kaba'u tunda bai kawo kaba'u a nan ba amma na ɗaukan sin na ɗaukan offense jurman ma'afiyatan muka ce ne sabo azaman laifuka kwaya ɗayansa laifi jurman fa jurmu zunubi jurmu crime shi kuma crime crime ainihin ma'aikacin abun mai yin abun criminal criminal criminal ko wani le criminal le to crime shine jurm jarimatu shine crime shine ake cewa abin nan wannan EFCC din nan aikin crime masu crime din suke tattarawa masu crime sunan abin na efcc din ma akwai c mai ma'anar crime din a cikin fassarar efcc din sannan wa sayyi'atan sayyi'a sayyi'a mummunan aiki mugun aiki shine sayya sayya kishin hasana ne sayyi'a sayyi'at masu yawa miyagun ayyuka to sayyi'a me shi kuma da turanci Huh? to shine eh eh anyani good evil sannan kuma yana yana daukan misdeed misdeed jaraha wa'annan duka wa'anda ya aikata su wanda ya committing nasu commit shine jana to commit wanda ya aikata su dukkansu da nau'in ma'asiya da azam din da jurm da sayyi'a din wanda ya aikata su zai same su fil kitabi a rubuce a littafi a lahira kowa wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa kar ka dauka kai laifi abun za su yi yawa su sharke wa Allah tunda kuna da yawa mutanen duniya kowa na yi ila zai mamanta ai ko mutum ma yana da kaifin basira nan jama'an nan da suke tare a ce wannan ya cuce shi wannan ya yi kaza wannan ya mar kaza in kun zo kun taru ai zai zai tutuna dalle Allah Allah irin ka ne dallanta na kwakwalwa ne da kai abun ya abubuwa suna masa yawa ta manta wasu abubuwa ta haddan wani abu ya zube masa Allah na ba haka Allah yake ba za ka tadda abunka a rubuce shi ya sa ma aka ce fa kullu insani din aljanna dalu fi unuqi kowane mutum nan ɗinka za ka zo a rataye da kayan ayyukan ka in ji ƙur'ani da kayanka za ka zo kana tashi a kabari za ka tashi da shi a wuya nan a jibki a nan a rataye dan zan abin nan ɗinsa an jibga ma a gabanka ka kalli littafi sai ka ji mutum yana mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne haka shi ba ya koyi dan kankanin aiki ma billan sana babba mutum ne zai ga wani dan abu da bai kai ya kawo ba shi ma zai same shi a cikin littafi sai ta wannan wani irin littafi ne qur'ani ne ke bada labari fa irin kebis da za a yi a lahira mai littafi ne ba ne hadar kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan baya koyi yar karama ba billan sana babba Allah ce wa wata duma a biyu a zara za su tadda duk abin da suka aikata a halarce a jibge a gabansu. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وأن سوفارو التي علمت نفس ما قدمت وأخرت أرانا نيمتون زي سن أبن دي قباتر لأبن دي جنكرتر قباتر can kuma idan shamsu kubirar da aka gama aka ce alibat nafsun ma ahdarat duk abinda ta halartar ta wato ta aikata to za ta tattar da shi a gabanta a jibge ko ɗaya ba za a manta ba kai ne ka manta yanzu an ce maka na jiya ma kawai sabon da kai jiya ma an ce ka kirgo su ai Allah ya ka manta wasu lalle tun da aka fara rubuta ma a yanki ya same ka to dukkan su zaka zo وسيئة جناها في الكتاب لا تدرس وتكين الكتاب إن دي هكا ليه علي بن الحسين رضي الله عنه يقول ولقد آن التزود إن أقلنا لكي نرجو به حسن المآل إن دي هكا لما يكي da kyakkyawar mummuna dukansu mutum zai je ba ɗaya da zai buya to laƙar ana ta zauna ya ce wallahi yanzu kan fa lokaci ya yi da mu yi tanadin guzuri la din nan da rantsuwa ne yace wallahi haƙiƙa kad ya hada su da lamu na ta'kidi da kad da lamu na kasab da kad na ta'kidi na ta ga muku yadda malamin balaga suke kiran su al mu'akkidani ne allatani ta'tiyani li kasri shakk al mutaraddid karfafa biyu ne masu karfin doki da suke zuwa su rubuta shakkan mai shakka akan magana duk da zai biyo baya ita in dai haka lamarin yake lahira haka yake to laqad ana tazawuda lalle yayi lokaci yayi mana mu yi guzuri lokaci yayi ana ya kusata lalle lokaci yayi a tazawu mu yi kokari mu yi nemi guzuri Allah ya ce wata zawadu a cikin Qur'ani wata zawadu lalle ku yi guzuri wa inda khairat zari taqwa mafificin guzuri inda lahira zaka je da shi Allah ya ce to at-taqwa kai guzurin tsoron Allah ne tsoron Allah duk abin da Allah ya umarni a yi kai duk abin da Allah ya hana ka hannu shi kenan shi ne tsoron Allah can mai zudu a cikin karatun zai gaya mana zudu ya ce zudu mutum wato tsoron Allah ba wai fa mutum ya aske kare ya kwalkwale ba ne ba kuma ya bar gashi busu-busu ba ne ba ya aske ba ya sa laita da lufsi abin nan gilazi ko wai ba sa manya-manyan riguna ba a ya alikito gare ho a'a ba wannan bane tsoron Allah mala alijo bakko bakko duk ba shi bane duk zai karantar da mu gaba babin matsalan tsoron Allah ne za ka gane waye ba wai appearance ake duba ba a wurin tsoron Allah nan nan nan can yake tsoron an takwa hahuna in ji manzon Allah lalle ya kamata mu yi guzuri in akalla in har muna da hankali to ya kamata mu yi guzuri to mafi kairin guzuri in ji qur'ani shine mai tsoron Allah me za mu yi guzuri yake li kai na raju bihi husnal ma'ali domin mu samu kyakkyawan sa rai na sabon makoma mai kyau shine aljanna guzurin namu idan muka yi shi da kai narju bihi husnal ma'ad domin mu mu samu kyakkyawan kauna na samun gidan aljanna husnal ma'ad kenan wala indahu husnul ma'ad kyakkyawan makoma na gurin Allah shine aljanna in zaka nema nema gurin sa ta hanyar mai ta hanyar tsoron Allah duk abin da annabi ya zo da shi ka bi abin da ya hana ka hannu shi kenan magana ya kare لقد ودرس العلم والفتوى بحق واخذ الحظ من باقي الشباب yace wa darsul ilmi da yawaita maimaita karatu magana mu na jiya kun tuna karatu mu na tafsirin alqur'ani mai girma ana ji karatun mu na jiya da muka yi na ce muku wani malami shi malami yake cewa jiya na yi wata magana a wurin karatunmu ce wani malami ya ce idan an zo wurin karatu inda mai amfanin al'umma kake so ka dawo abinda ka ɗauka ɗin to kan ka dawo ka tabbata ka maimaita shi kafa dubu yanzu wannan baituka da muka yi biyar din kar ka yarda mu sake haduwa sai ka maimaita su dubu ga yanin da zai hana karatun zama dubu ba aka ce malam carbi nawa kenan carbi goma ka maimaita shi kafa kafa dubu kaga ran da ka tashi kace zaka haddace zuhudu a yadda ka san wasa kawai haka zaka gani to ba ta ya zaka yi kamar mai tashi dubu goma bai haddace wani in ba da in karshe wani a duniya kai ai ɗari ma ba za a iso ba ya haddace lalle dubu an ka samu ana haka ya kake tsammani malam ana cikin wazi da wata da baiti ya dan kwanta da na dan yanko wani abu mai kawai sai in ji kawai ta ko an amsa kawai gaba ɗaya a je kaka da wannan ina za mu je ba inda za mu je sai zo mun karanta zuwa ta ranar ce ni ne ne mai zuwa yake cewa akwai bakin da yake cewa harafi kaza gaba da a daga wanda zai iya dagowa ko misali zarati saboda me je kaka da ake yi to kar mu yadda da wannan wallahi wa darsul ilmi ka tsaya ka yi darasin ilimi da gaskiyar gaske ka maimaita shi in ka dauka kar ka zo ka yaudari kanka ka yaudari mutane ya ga kana kana karatu kana hayaniyar banza tashi ake da daddare inna naji akan laili hiya ashaddu waqan wa aqwa fiha da cikin dare malam kowa motoci sun yanke dabbobi ba ne ne din nan da yake damun duniya hayaniyar mutane nan babu kawai shiru ka sa littafi a gaba kana duba takarda lokacin da zaka ji tana shiga yanda ka san daga lauhul qudrat haka ji zaka ji tana shiga tana nashe maka a cikinka kana fahimtar karatu wanda baka gane ba ma lokacin a gaban malami yanzu sai ka shiga a ga zo kana sharar banci bacci sai an zo ana zaune kare a buma a goma za ka mutu baccin bai ishe gaba ba kai komai ba kuma bacci mai bacci banza mai zai ma ka tashi ka ware dare wani ka yi aiki malam da zai amfani ka ka amfani al'umma da haka ake ake zama wani abu ba kwana nin shari ba ka kwana shigan bacci ka tara wa filin ka yawo in ba sa'a ba ma ka to mai nauyi bacci ka wani har taimakawa yake yi wa bacci ma ya sha magani na bacci ba ka iya tsara ba Dr. Hadi ya ce yana mamakin ma mai sa riga na bacci ta kuma har sayo maganin bacci za ka yi don ka yi. Ana sayan abin nan Nescape a sha don kar a yi bacci a samu a tashi a yi karatu da daddare. Kai kuma kana neman maganin bacci? Ka sha? Wani ba saboda tsabar lalacewa baliyan zai je saya ya sha. Saboda ya yi bacci sosai ya kwanta daga takwa. Abba bawan Allah. inda ya akwai inda duma duniyar an kafa to wadar to ilmi da mai ta karatu to kaga nan kuma akwai wani abun lura har yanzu yin darasinsa karatun a caba sai ya shi ma sayo littafi na fahimci bukhari ka fahimce shi a ina ya ga sai wani tayi mai fasaran Hausa kana bibiya ka koyi da kanka teach yourself ka je ka kana kana yi wa hadisan annabi hawan karan tsaye kana ji masu fasaran Hausa nan Allah na tuwa ka yafe ni wani lokacin in direct translation ake ba sai ka halaka ba ka halakar ka je ka ciri abu a gurin wanda suka san shi kar ka yarda kai garaje wai kai kana ji za ka iya sai ana iya sake ka a authorizing naka malamin ka ce ya yarda da kai ka je kaka duba wannan littafi na yadda to da izinin sa sai ka je da lamuni sai ka ga kana ganewa Allah ya ta iradin abubuwan ka gane abinda baka gane ba ka zo gaban sa an gane bayani ba haka ba zaka zaka ci kwakwa ka je ilimi ka yi ma'ana ga inda ya dosa ka je ka karkatar da shi ko hukuma ce ta ba da wani kuɗi a kai su wuri kaza ka karkata ka kai su wani wuri zaka ci kaniyar ka in ka shiga hannunta balle Allah ga manufan sakonsa inda ya dosa ya dosa ka karkata shi ka kai shi wani wuri ka ce zaka je gaban sa ku shirya ba ku daidaita ba dan haka wadar sun ilmi ka yi shi a gaban malamai kai darasi ba kai da kanka ba in ya zama da kanka kawai za ka yi za ka gane daga ƙarshe za ka ji kunya da maimaita kuma wal fatwa da ba da fatawa ko yin tambaya bi haƙƙi da gaske in mai fatawa ne kai za ka bayar to kar a tambaye ka ka ce kai gaskiya wannan in na ba da fatawan nan za ta akwai matsala ha surakane na yi tambaya ne hukuncin wannan abun ka ga fa wannan abun kam lalle ba to kar ka sake sake to amma in na bada amsa fa kowa anan zai gane wato na na na na musu cin fuska don haka sai ka zo kai ta inda barbaru nan ma tambaya saboda akwai wani wanda kana tsoro kar ka bata mara tsoron sai ya baci mana ya mutu ma fatawa in ta bi ta kan mutum ka zama ka tafila kawai ka bi ta kansa ko dan waye in ka zama mai wa'azin da yake tsoron kar ya bata mutane rai ha ransu ya ɓaci ya fi tsohon a kori kura ka gama wa'azi ka ka ba mutane hakuri to ba mamaki wa'azin da muka yi nan ya bata wani rai yalla ai hakuri amma ba za mu daina ba wa'azi da aka yi shi aka gama bai kata wani rai baka ai ba wa'azi bai yi wa'azi ba ba mai yin laifi a wurin kenan kowa ma gyararre ne kenan amma in wada wazu kam ga goɗɗo in yori goɗɗo in jala yawwa wazu waɗi a samu wani kam shi kam lallai an kamo tashansa to da haka sai ya gyara sai ga kaman gaba ɗaya kam da ni gaba ɗaya ma yau kam tasha na ne kawai aka kamo to sai ka ga ya gyara gobe ba zai in an zo wa'azin gobe in kashi tamanin duka a kansa aka jira jiya to zuwa gobe kawai zai gyara zai ce ya tuba ya canja gobe an zo bare shi ya kashi ashirin bakila in an sake irin mai kama da wannan zai shafe shi wal fatwa bi haqqi amma tambaya ka bayar da gaske karka sa ƙarya karka sa son rai a ciki in za ka yi tambaya kai dan Allah kai ba tambaya dan Allah karka tambaya ta annuti karka tambaya ƙurai ko tambayar tozar ta wani duk karka yadda kai kai dan Allah kai da bayarwa ma da fatawan ka ba da fatawa dan Allah karka duba wannan dan uwanka ne ka zaka bar soko soko wurin ba da tambayar ko kuma mutum ne mai kuɗi ne shi ya zai tambaya ka saboda kana tsoron sa ya cika ma ido ya zai kama ya ce ya Allah ni kam ya halatta mutum ya kaza kaza ya yi kuɗi ya bada ya yi kuɗi kaza ya ka ya halatta ka ranka daɗe ai a wani babin akwai masu gyara kansu saboda yana tsoro kar ya ba da alaji fatawa alaji don ta ɓaci da jera aiko ɗan abin da ya saba aikowa sai kai wannan tun da shi na ga alaman wuta yake so ya tura ne ma gaba ɗaya so ya daina samun abin da yake samu sai a ɗauke tallafi tallafin mai to gaba da ko kan waye na yi tambaya ka bayar sai dai akwai malamin usulul fiqi akwai ka'idan tambaya sun kawo ka'idan mai tambaya da tambaya din akwai mufti akwai al-mufta lahu akwai al-mufta alayhi in ka san wa'annan to in an ma tambaya sai ka dubi mai tambaya ka dubi tambaya sai ka bada amsa mufti mai ba da tambaya akwai al-mufta lahu wanda za a yi wa tambaya akwai al-mufta alaihi akwai ma'ana abin da za a yi fatawa a kansa duk kai ka kalle su kafin kai tambaya ka duba wace irin tambaya waye za a yi wa tambaya nawa annabi wani zai tambaye shi ya bayar da amsa in wani ne kuma ya bayar da amsa sabanin haka ana duba yanayin mutum in baka san wannan ba baka karanta wannan usulul fiqh ba kowa in yazo kana kwan kwan aba tambaya daidai da daidai kamar yadda shi yake fadi mai karfin da ke da karfin kama bujumi to ya zo kama dan kaza to kare kuskure ce zai aiki da karfin kama bujumi sai wasu ki dange to duk wanda ya zo da tambaya ka dubi yanayin sa wani ya ce annabi ya rasulullahi na alwala ne da taba al'aura na annabi ya ce alwala ka tana innahu bid'atun mink hadisin bukhari tsoka ne daga jikinka ba kawai kai sallan ka wani kuma da ya tambayi annabi ya rasulullah nayi alwala na saba al'aura na ya sallah ya ce a baka da alwala alwala ta kare dukkan su sahihai ne kuma jikin ashe yanayi ya duba wannan wani tsoho ne ya duba gaba ɗaya baya wani amfani al'auran ba ta da wani ma'ana ba wani amfani baya don ya taba ma ba zai ji komai ba da zai iya ba karya mar alwala shine annabi sai baka da komai ba komai alwala ka sanan wannan kuma mai karfi ne mai ji kamar zai fashe saboda karfi annabi sai ba ka sake alwala to ana duba wannan ma wa abdul hasbi malan in ji aliyu da lufani ka yagi rabonka ka ɗauki rabonka min baƙi shababi tun da sauran rayuwa kuruciya karka yadda ka barwa wasu kwashi rabonka in neman kuɗi ne ka tsaya ka kwasa tun ƙarfi bai kare ba karka ɗauka kullum kamar yau ne in a caɓa kake ka tsaya ka yi bil haƙƙi akwai randa in an baka mashin an je kai a caɓa ba kai ba ba za ka yi ba za ka kwashi rabon ka tun da sauran kuruciya in kuruciyar ta wuce ba za ka iya ba ko an ce ka yi ba za ka yi ba gemu ya yi fari waye zai hau ba zai yi ba fari fat wani ya zai kira ka ba zai kira ka ba saboda kawai ka je kana dan kinisan ka ne an ganka kan mashin din sai ka wuni yawo a rana ba wanda zai kira ka to haka ka kwashi rabon ka tun da sauran mai kuruciya in ilimi ne malam ya kai tun kana yaro su shehu ibrahim sun zama duk abin da suka zama sun suna ɗan kanana ne shekara 21 haɗe duk abin da ake nema na ilimi shehu tijjani haka ko suyudi ka duba abin da ya kawo duniya shekara ta 61 ne bai kai da biyu ma 61 da watanni ka dubi abin da ya yi wa duniya shekaru adadin shekaru kwanakin duniyansa littattafai da wannan shekara 61 da wani abu ko kuma tun yana shekara nawa sha bakwai ne ko muka fara kwanan baya ya rubuta tafsirin nan na jalalai malam ka duba wannan lamarin da da ka kwashi rabonka tun da sauran kuruciya wa azul hazmi min ba'ti shababi nan gurin malam da ba don a ce yayi ba akwai karatu da yawa da za mu fita kowace sana'a ka sa a gaba kai ka yi wasa da ita ka kwasa kai kokari ka nema in neman nema in duniyar nema tun da sauran kuruciya da kuruciyar ta wuce wata rana sai labari ko jiyan nan sanda muka yi wani abu in na dawo gida washir zai zo da gudu abba oyoyo da gudu sai daga shi jiya na faɗi wata kalma sai aka yi sadari a gida nan da gwa haifata ni na ɗaga shi san da kansa ya taɓa ganyen bishiya na ce nan da gwa haifata ni ba da gaske a lokacin na zuwa in dare dare ya ɗaga ni ni ai amma ba da ɗaga ni ba lokaci na zuwa to za a yi amfani da wannan ne tun da time ya yi da za a yi amma lokacin ya wuce ko ka ce za ka yi ba zai yi ba yanzu in za a je maulidi za ka iya zuwa daga nan ka tata ka je sabon gari su haruna ko ka je ina ina wani lokacin ba zai yi ba saboda haka ka mori wannan suka yanzu in lokaci ya kure an ce ka je ma wata rana ba zai yi ba wata rana sai da sa'a uku ma za ka tafi nan da nan ma ba na ganin mai tafiyar kawo sai ya kara da sanda a tunkuye nan ba tunkuye wannan karatun da kuke gani muke yi in da kana zaune jim kana tunani amma yanzu kan zan dan taba akwai lokacin da na yi niyya Allah ya yi da in ya zo dan tsaya na gaske hadda haddan da ake cewa to alfiya ta ibnu malik alfi ta ta علم النحو والشرف ألفية تسيودي كعلم الحديث ألفية تسيودي كونن الفريدة هو تنحو ألفية تأصول الفقه كونن شو عبد الله بندو kai ka kirgowa duk zan haddace su insha Allah amma ba a baki kawai kana ta faɗi he gaba gaba wani gaba ga kanan yaro mai jin karbi matashi kana cewa sai gaba gaban yaushe duk wanda kake jin tarihi sunan kar su zo kaman gaba sun iso duk inda ake nema sai kana cewa sai gaba sai gaban yaushe kullum kai karatu ka je ka ajiye littafi me za ka yi mana a gare wallahi tallahi shi yasa nake abin nan daga tuta wa garin Bauchi kafin ka je ka ga garin da matasa suke karatu na gaske kamar bauchi zai ba wahala matasan tijjaniya da gaske suke karatu bil haƙƙi ake karatu malam kaga mutum ɗan ƙarami mutafannidi in ka taɓa shi in ya fara sulle ka a ilimi in hulanka tana ƙasa sai ka sa ta wani ɗan yaro ƙanin abokina ne ƙanin yake ga abokina ko ne abokina sai abin nan ibrahim jikan shi musa tidin jos wallahi akwai kaninsa da ake cewa junaidu junaidu nan yaron nan karkarinsa da baki ɗayansa ko da wasa bare wuce usman ba amma na rantse da Allah yaron nan ya hada- ya hana dukkan wahabiyan bauchi sakat duk uban da yayi wani abu kuma ba wai irin ilimi na wasa ba fa wai milmil ba ci duk abun da wani dan iska yayi a bauchi Junaidu za a zo a a yi masa wayarin idan ya fara kunyata su a- a ilimi ya fara tuɗe musu sani a kasuwa duk abin da in ya fara bin diddigin magana da kai kasa din zai zo da shi ya fara wasan kwaikwayo da kai in ka kuskura kai arabiya ka bata jinoji ya sa ka a gaba ta shiga uku yaro karami billahi lazi in ya zo yana koyarwa makarantar shi da yake an fahimci kayan aiki dole an abin nan wallahi yana koyarwa daɗin da yara suke ji ko ina ta koyar da ka san kawai nan kawai ya iya kaɗai yaro ƙarami kana ji ba ƙoƙari ya yi ba ne to karka ƙarfi jin wani ya yi wa ƙarfin ko mai kai su wani shi ma ɗan adam da irin ka wallahi tallahi billahi mu tsaya wannan duk ina dan bin mu a hankali saboda sai mun gama shiga ne akwai abubuwan da nake shi in za ka gudu wanda sai ka gudu da lasisi amma babu gaggawa a lamari amma ku shirya abinda muke yi in ku rika maintain ran da muka shiga wancan da muke buri to ba wai muna karatu karatu bane mm, karatu da gaske za a yi za ka yi shiri da Allah kar mu rika wasa da abin da muke yi da hakan ake tarawa kowa kaga yayi mai yawan da hakan da kadan kadan kadan din ake tarawa yayi yawa har ya zo ya amfani al'umma gaba daya amma dai mu dage Allah kuma ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai daurin aure ina nanatawa in Allah ya kai mu